أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السائر التابعين والعلماء العاملين والعلم في الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يشرح قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد إخوان المسلمين متتابعة دعاء وأن مثلا إلى الجمعة تقوى الوصي على الوصي نعم نتكلم عن التعدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولي الله سبحانه وتعالى بقى مهمة معنا ثلاثة ونتيجي دا يرون دقوكو لوطن رمضان بجراء الزبوحي الزيوكو دا أربعين جديد ونتيجي دا جديد وطن جديد بهذه الرسالة السلام بوجود تكثير الكلام. سلام الدولة تكثير الموت من المتسارع من في سورة البقرة آية كابن جلبة نعي عبوديات محمد قاتل الهيري تأسوتي ثم قوم القانتين ومن العيشين وأن الصلاة والسماوات محمد zai tabbatar da an yada wannan wato aiki na isar da kafin Allah subhanahu wa ta'ala kan wanda suka ɗauki nauyin sakawa da rezu kamar lalibala dunci wanda ya ɗauki nauyin sawa albarka rezu da magariba da rajin kuma kusurkan da tara ya ɗauki nauyin sa tafsirin na madina da takawa da ake cewa har yanzu dai albarka ido da da wasu kafiya kuma kuma su gyara wasu da wasu na rukawa a biyarci ku da ake cewa da kuma alƙalin rikin haka nan kuma ban jalar manaja na ƙasa na nta da ya ba da gudumawa الذي يقول ابن محمد أبدا ابن الرسول الام تي اي كما الجزائر الانقلاب الانفلونزا ثم بعد الجمعة والمسابعة ام تي اي Allah ta samu dukkan su da alheri wannan aiki da muke yi na isar da sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba su kuma permission Allah ya ga aiki ba don muku da yau sun yi don Allah ne Allah kuma shi zai sa ka muku alheri Allah ya muku albarka sai sauran ɗan uwa don haɗe wa mutum foundation wanda ba ta sai ba ta zaune wajen ganin wannan al'amari ya kama waɗanda su gabatar gudunmoyin nan da nan wanda aka haɗa aka ɗauki nauyin sawa a live social media kuma Allah ya saka musu alheri da su kawo gudunmawa don da ya daɗa a kai kusawa a zai kusan da sako da tuttura a aikan cikin social media duka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka gaba ɗaya Allah ya aikin mu da barba wannan kwanaki Allah ya sa don mun samu ƴan samu daga wuta kuma Allah ya sa mu dace da mai da kadari lan kowa albarka wani ba da gudunmawa da wanda muka faɗa da wanda muka faɗa ba da wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ya saka mu lafiya Allah ya karfafi zuciyar Allah ya kiyaye da wannan ayyukan su Allah ya kara musu girma da nasara albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana munanan halin Yahudawa da laifuka su da yayyan da warwar al'aura da Allah ya ɗauka gare tare da su da ƙeta iyakansu a ranar asabar da tsaurin kansu da Allah bai ɗaukaka wajen tabbatar da shari'ar ta da aka saukar muku sai biyo bayan haka da ambata wasu nau'o'i na munanan ayyukan shi ne saɓawansu ga annabawansu da karyatawarsu gare su da rashin gaggawar wajen biyayya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wajabta musu da cijewarsu da tsaurin kansu da manzanninsu wanda suke umarninsu da cika alkawarin Allah da jafa'insu wajen zartu sukansu da annabi Musa alaihi salam da dai sauran munanan halaye har wanda ya kai ga wasu daga cikinsu suna aikata aiki na ƙarna sai su koye laƙaba ma wani wanda shi zai je wani gani ba wanda shi ne yanzu za mu samu wa yi tsala musa ne ƙaunihi da tuna lokacin da annabi musa ya gaya wa mutane inna allaha ya murku mu an tasbahu baka allah yana umurtan ku da ku yanka saniya dalilin saukan wannan aya kamar yadda ina abi kafin ya rawaito daga ubaidatul sarmani yace wani mutum ne daga cikin bani isra'ila allah ya masa kumbin arziki amma bai haihu ba baya haihuwa ba ya ba haifa masa ɗara yana da ɗan ɗan uwansa ɗan babbansa ɗan ɗan ɗan uwansa ya haifi ɗa shi ɗan uwansa ya haifi ɗa babu ɗan uwan sai ɗan ɗan uwan nasa domin da dan uwan to dan uwan ne zai gaje shi dan uwan ya rasu sai dan dan uwan shi ke nan sai ya haɗa munafi sai ya ya kace shi cikin dare sai ya ɗauke shi bayan ya kashe shi sai ya je kofar gidan wasu mutane sai ya je ya ajiye su a kofar gidan da safe sai ya zo kuma yana kururuwa yana ihu yana ce shi ba zai taɓa yarda ba wannan gidan da ya kai gawa wai sun kace masa fakansa don munafin shi kenan suka ɗauki makami su kuma suka ce ba zai yarda ba ƙarya ake musu kuma suka ɗauko makami don jin shi ne ihun da dangi wanda aka san inda dangi ɗaya ne ka ɗauko mutane za su fara a dangin gidan da ya kai wannan gawa ce su kuma dangin gidan da ya kai gawa suka taso kuma da makamai za su kare kan to sai Allah ya kawo su da cikin su masu hankali sai suka ce kula tun me yasa za mu kasa junanmu bayan ga annabin Allah a tsakaninmu je mu samu annabi Musa a cikin da yawa nan mu je mu gaya masa wannan mas'ala mu ji yanda zai warware mana matsala sai su ta je wurin annabi Musa su gaya masa labari sai ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko wa annabi Musa cewa a nemi saniya a yanka an yanka a cire wani nama wasu malamai suka ce harshenta wasu suka ce gindi gindin mutum dai kowa da irin abin da ya faɗa a bigi wanda ya mutu da wannan nama in an bigi wannan wanda ya mutu da wannan nama Allah zai raya shi zai kuma faɗi wanda ya rayu to shi ne aka ce inna Allah Allah ya amuru ku mu yana umarnin ku an tarbaru baka ku yanka tsari to an ce yanka tsari a kawai sai ka fara sai tsari a yanka to nan ma za a faɗi irin saurin kanku da irin yadda suke zema kan cikin matsala da gangar saboda wau na ƙalin sai suka ce a tattali zo na ba yanzu mu ne za ka mayar da mu abun ba a mana izgili don rashin kunya ko gaya wa annabin su wannan in abu ne wanda bai kamata su ce wa annabin su wani yana mai da su abin izgili wai suna gani a kaya a ce a kai kaniya ke za a yi da kaniya kuma a jikin mutum da aka ce ya mutu alaƙin cikin banza da na ƙana sai ta ubudillah ina neman irin Allah a kone minar jahilina in kasance cikin jahilai wanda suke suke irgi na
قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر أوان بين ذلك فاسألوا ما تؤمرون da ya faɗi haka suka tabbatar maganar buƙatuwa a tsarin a rufin suka ce ulku da na rabba to da suka kan maganar shari'a ce ba sai ko sai suka yi tsariya to sai suka ce ulku da na rabba ka kan bayanin da ubangiji ka yi bayyana na yi mana bayanin magiya shin menene wannan saniyan yaya kusance yake wace irin saniya ne qala sai ce inna hu yaqulu ubangiji na cewa inna ha baqara ita saniya ce la qaridu wato ba wanda take wato wanda ta tsufa ba wala dikiru ba yar matashiya ba yar kanganya ba ba ita ba a wannan bayan zalika wanda take tsakanin tsohuwa da matakiya malamai suka ce wadda ake kira awa ita ce wadda ta haihu kamar haihuwa biyu fahu aluma sun marmuna ku dai ku aikata abin da dai aka umarce ku kawai na
قال ادخل ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكه لونها تسر الناظرين kokari an ce masa aluma sun marmuna ya rage akwai su ce su yi saniyar da ya saba sai su yi saniyar da take ta haihu bai wuce haihuwar da ya ji biyu ba ƙalu sai suka ce kudu na rabbaka ka kira mana ubangijinka yi bakin da na ya zama bayanin malawar wata irin kalar saniya ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Musa ya ce inna hu ubangiji ya kula yana cewa inna ha baqara ita saniya ce faqi'ul launa wanda launin ta yake kamar rawaya rawaya mai tsamme haske kuma da kullum nazirin wanda take faranta ran masu duba duk wanda ya ganta sai ce ta wannan saniya ta kai hanya sai ya kai ciki da ganin ta na
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إذا الله لمهتدون na zo garin sai sai suka ce uku na na da ba ta kira mun ubangijin ka yi bayyana na ya mana fa ya fa mana bayanin magiya wai ba ta tsani ya ce kan yaya yanayin ta ne kan innal baqara dan shanu tashabaha alai sun yi mana yawa kamannin su na da yawa to yanzu za mu iya gane asalin wanda Allah yake nufi muna so ya mana dalla dalla wa inna in sha Allah la mutaduna mu dai in Allah ya so za mu gane irin saniyar da Allah yake so ya zo a cikin hadisi ba dan sun ce insha Allah ba da har yau ba su gane ba amma wannan insha Allah ba su sauka shi ne ya kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya gane na
قال إنه يقول إنها بقرة لا تلول تثير الأرض ولا ولا تسقي الأرض مسلمة لا دية فيها قالوا الآن جئت بالحق فسبقوها وما كانوا يفعلون
قال yace innahu ubangiji ya kula yana cewa innaha baqaratu ita ba saniya ce la zalulu wanda ba a horar da ita ba saniyar aiki ba ne kusacciyar saniya ne da bakacciya ba ta aikin komai ba wanda aka horar da ita zirul arwa da take jan garman shanu ba wala tasir harka ba wanda aka horar da ita take jan wataki na guga daga cikin farfaro ko rejiyar farfaro ba domin duk waɗannan shanu ne wanda suke kan wahalar aiki ba irin waɗannan ba wanda suke jawo wataki laraba ko kuma da manyan abin jan ruwa suke shanu da rakuma da jakuna saboda ƙasashen sahara jijiyoyin na da zurfi to sai a yi igiya sai a yi wataki wataki wani fata ne aka yi babba mai faɗi sai a shinke bakinsa a sassa igiyoyi sai a haɗa da babban igiya zai iya ɗaukar yanzu wani watakin zai iya ɗaukar ruwa rabin duro ko kuma fata ko kuma fata ko tulu ko tulusun duro in an yi biyan faɗa cikin babban rijiya sai ya kwanta ya laukar ya yi laɓar haka na fata ne in an ɗago sai ya ko ruwa sai ya to mutum ba ke ce jan ruwan ba daga nan aka fara hankalar da ake cewa yau akan buɗe itace ne a masa yanka yanka yanka a sa a cikin wani itace a ɗaure a bakin rijiyar to sai a ɗaure tsakiyar a jikin wuyan saniya ko wuyan rakumi ko wuyan jaki to sai a kora saboda rijiyar tana da zurfi wani rijiyar ba a ganin wanda ya rana ta zo tsakiya sai a kora saniyar sai da tafiya tafiyar da suke wannan farfaran yana warwar warwar da ja da ta hattan kurewar da za ta je iya mai gama fitowa sannan a ɗago wannan ruwan sai a juye to akwai a shanu da suke wannan aiki wani wuri dawaki wani wuri jakuna wani wuri rakuma to shi ne in an yi bukan an an an kamar yadda ake gari da kankara wannan ruwan ne zo to da in an zo bakin rijiyar an yi wani babban fatanniya to ruwan a ci za a juye in an yi juye shi kuma sai ya bi hanya sai ya cikin lambu ko cikin lambunan mutane ya bi layi layi layi a ta shayar da tuke-tuken da yake lambu to shi ne Allah ya ce ba irin wannan ba za ta cikin harka ba ta shayar da gona ba na noman ba mai jan garman huda ba ba kuma mai jan ruwan da ake zubawa gona ba musallaman wanda take da mutacciya daga dukkan wani aini lafiya ta biya babu wani alama na aini a jikinta a nan sai suka ce al'ada ce ta bilhaki yawwa yanzu ne kan kai bayani na gaskiya ka fito da alfili ba zama ruha suka yanka ta wa mata ya fa'aluna amma ba ba cikin sauƙi suka samu damar yanka saniyar nan saboda tsadanta domin sun yi ta neman irin wannan saniyar suka yi ta yawo ba su samu akwai wani yaro wanda mahaifinsa ya rasu ya bar masa saniya kwaya ɗaya shi ko mai biyayya ne wa mahaifiyar ko mini ta gaya zai yi sai ya yi shawara da ita sai ta yawo shi kuma saniyar an ce isan wai an wai an sake ta a jeji tana yawo tana so to shi ne ita take zuwa ta dawo da kanta da suka zo suka ga wannan saniyar suka koro ta suka yaron ta je wajen yaro ta ce yaro saniyar nan naka ne ce yau nawa za ka siyar mana ta ce ya ce a'a sai ya biya yi shawara da mahaifiyar in ya je ya ga mahaifiyarsa kaza kaza ita kuma sai ta nuna mata ai kamar abun ma ya yi tsada sai ta nuna shi kuma sai mai kamar ba ta yarda ba ne sai ta ce a'a ai mahaifiya na ba ta ce ka kalla ba ku zai ta ƙara kuɗi ƙarshe dai suka samu aka ce wani mai hikima ne ko yaya ne ya ce to yanzu dai gaskiya sun da shi wannan yaro abin da ya mallaka a rayuwar da ke nan sun da kuma ya suka bai da wani dukiya ba za a sayar da kaniyan nan ba sai dai sharaɗin an an yanka ta aka sheɗe fatarsa sai a sake ɗinke fatar ya zama to kamar mutum mutumin saniya to in an ɗinke fatar sai a yi ta tura zinare a cikin wannan fatar har sai zinaren ya cika saniyar ta dawo ga tarar kamar saniyar tana nan yadda to idan ya kai haka to kuɗin ta ke kuma ga shi babu wata saniyar mai wani sifa mai sifa irin wannan sai ita don haka suka yi ta gidauniya suka yi ta gidauniya a zuriyar bani isra'ila sai da suka tara wannan kuɗin suka ba wa wannan yaron suka yi tsakanin suka kura da suka kura shi kenan ya zama ko ya yi daidai ba aka je aka ɗauki masu zinariya suka ja zinariya su kuma suka ja naman sani shine Allah ya ce wa ma ka ya fa'alu ba da sauki suka iya wannan aikin ba ya mutu ba da haihu nan wannan Allah haka yake yi shi Allah ba ruwansa yana so ya azurta mutum da Allah da sun bita ya saba zai kawo maka dalili in dan alin lokaci sai ka ga abin da ake ganin ya gagare ka kayan karfin wannan korewa ne na Allah shi ne musabbibul asabari eh نعم
وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون نعم وإذ قتلتم نفسا wato an yi a gabatar da koyin da ake so a yi magana a kai na tsaurin kansu ne domin ita ta ita shari'a shi qur'ani idan ya kawo yakan kawo abin da hukunci ne da da magance matsala shine a kan gaba ba kissa ba duk kissan da aka kawo an kawo ta ne dan wata manufa dan wata manufa domin daga kissa daga kissa ne har aka kai da abin da ake ce masa tamsiliya har aka kai da abin da ake ce masa masarahiya har daga masarahiya ta dawo ta zama fil to duka akwai saƙon da ake so a isar ba kawai kallon abu a kalla haka ba ni kuma yanzu mun bari da ƴaƴanmu da mutane da ma masu tsara ma shirye-shiryen abubuwa yanzu kawai su kawai a ji daɗi a za a fi kawai a gode ba tare da an samu meye saƙon da ake bukata ba ya kamata ne an ba da kissa meye saƙon an so da ba ka labari ko jahiliyar hausawa da suke tatsu da yin gizo da koki wani ɗaji a makaranta ce ta koyar da yara irin al'adar da ban ma guje yake son ɗansa ya koya shi ne yake tara yake ake zuwa shi yasa ba mu yin tatsuniya sai tsohuwa wanda sai tace ko wani tsohuwa ya tace ya san yau da gobe to zai zai ce gashi gashi gashi kaza ya faru gizo ta yi zarko ya yi kaza a kafin mai nunin hali a kafin mummunan halin da ga halin da ya ga abin da ya haifar masa to abin da ya haifar masa ne shi ne muhimmi to shi yasa nan ma aka fara gabatar da taurin kansu da kuma abin da taurin kan nasu ya haifar mu shine su sun sai saniya mai tsananin tsada kawai an ce sai saniya kawai suka yi ta kama saniya to shine kuma yanzu da an gama kawo asalin abin da ya haifar musu sai aka dawo kan asalin kissan yadda ta faru menene ya dawo wannan maganar cewa su sai wata ne shi ka to qur'ani wani lokaci zai kaga ya gabatar da wani abu kamar bangare ne na karshe ma ko na tsakiyar rana na kirka sannan daga baya ya dawo asalin farkon kisa din wasu wasu gane wanda shi ne hikimar qur'ani wajen gabatar da kisa da yanke ta da gabatar da wani wuri bangare ko na kafin a zo a yi wani wani kisa da baki ɗaya to za a ɗauko farkon asalin abin da ya kawo a kai haka ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in qataltum nafsan mutum na lokacin da kuka kashe rai shi ne labarin da ba ku wannan mutumin ya kashe rai fadda'atun fiha kuka yi kijejeniya a cikin sa kadaruhi shi ne kai ne a a ni ne a a kai ne a a ku ne a a ku ne a a ku ne kuka sarka wane ne yayi wannan shi ne al-iddara al-fiha kuma shine Allah ya zafafa akan irin wannan man yakasib khati'atan thumma yardi bihi bari'a mutum ya yi laifi ya kuma ɗauki laifi ya koya na shi laifi shi ne mai zuwa ya ɗauki laifi ya zai ya tsefa wani kamar yadda ya faru a nan tu'uma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka sami musulmi ne ya tafi sulke ya ɗauka ya kai gidan mai bude ya nuna wani mai bude nesa kuma alhali an shi ne sulke ya zuba wato kane ko gari ne a cikin buhu sai ga rayan da inda aka gida abu har aka gano to Allah ya ce lokacin da kuka ce rai kuka rinka iza wa juna laifin wallahu ai Allah ji mukhrijun mai fitar da makunun tasmuna abinda kuka kasance kuna koyewa ne don munafunci na
وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون subhanahu wa ta'ala ya tsaye abun gaba ɗaya a duk ɗan sunan sarfar da a dukiya wannan shi ne ke nuna wato summarizing din kissa a harkar kanin kalma to amma ne da Allah ya ce fadara atun fiha kawai sai da wallahi mutum ma mun san sun ce ba kun san bi ku da bi ba'a to me yasa aka ce kun san bi ba'a ba ce وقلنا اضربوه فأجبر فقال لعن البقرة التي كذا كذا كذا saboda an riga an gaya mana labari cewa an ce a laita ne ne kawai sai muka ce ku buge shi da sashen namun waccan saniyar da aka yi ta rigima to ba a ji han ne malamai suka ce harshen ta ne wasu ta ce kaza kaza kaza ko ba shi ne ne muhimmi ba shi yasa wannan bani isra'ila ke cewa kisan isra'iliya shi baya ragewa baya karawa shi dai kawai dai kawai zama wani abun nan ko ma ne dai ne dai an biye shi da bangaren sani shi ke a harshe ne kuciya ne ne wannan duk baki ba mu ma ba an ce wai ai ya zama sunna ba ne in an kashe mutum a je a nemi naman saniya a biye shi ta inda ya zama sunna ne haka to dole ne mu yi kokarin sanin wani bangare ne na naman dai in ta faru mu ɗauki naman ne amfani da amma abin da ake so mu sani kawai shine an wannan mu'jiza ce da Allah ya kawo kuma a cikin mu'jiza akwai wani abu na kunyata ko kuma wayar da kan waɗanda suke cewa ba a raya matacce to ga shi ko da kanku an nuna muku kun gani matacce ya tashi sakamakon kawai wani abu wanda wannan abun ma sai dai kawai kace kawai Allah dai ya sa wannan abun ya zama shafi ne har da kawai amma bugun matacce da namun saniya yana da alaka da wani kona lalle to amma dai Allah yana nuna musu cewa Allah to shi ne za mu ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da yake ba kullum ruhu ba da yake to kazalika yubillahu mukka haka Allah yake raya da su in ya ga dama ta kowane fuska ta kowane irin dalili sai ya raya matacce a fuska wallahu wa yurikum ayati kuma Allah yake nuna muku ayoyin da suke tabbatar da gaskiyar annabawansa wannan mu'jiza ce daga Allah wanda ya tabbatar da gaskiyar cewa annabi Musa annabi ne daga Allah la'allakum mutakila ku ta ake nuna ku gane in kuna da hankali na'am
ثم فتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالبداية أو أشد قسوة فإن من البداية لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبس من خشية الله وما الله بكافر عما تعملون lokacin kisan yadda ya kasance shine ana dukan ka da wannan naman saniya aka bugi mataccen sai ya tashi ya zauna aka ce waye ya tafe ka sai ya nuna dan dan uwansa ya ce wannan ne shi kenan aka hana shi gado aka kuma ɗauke shi aka je an kake shi inda dama a cikin littafin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs yayi biyo babu babu gadon da yake so ya ji dan ya ga ba magaji yayi rangawa saurin da ya kawo masa ko inda a ce ya jira har wai wai ana isa ya uwan mu kula wai wai wani wani ya zo wani fulatan ya zo gindin kogi kogin ruwa na gudu na gudu sai ya gwada sandan sai ya sa da ya soka da sandan sai ruwa kif ya kwace sandan sai ku kishi sauri bakin shi biyu wai ruwan da ya kwace sandan ya yi da kwace sandan da ya haƙuri ya bari da ya ci biyu da shi da sandan su sai wanda zai ci saurinsa wani ma wanda ya ci saurinsa da ya haƙura inda ba magaji ƙanje ne in Allah ya tsawai da kwana ai zai rasu ya zama masa gado to shi ya yi kawai gara a ya kashe shi ma kawai ya zo ya samu dukiya to gane ya rasa gado ya rasa ransa ya rasa dukiya to shi ne a faƙun nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma qasat qulubukum sannan sai zukatanku suka kekeke bayan Allah ya ba ku babban ni'ima ta annabi Musa da attaura da ilmomi da ɗaukaka ku da girmama ku da ba ku wasu abubuwa masu yawa har cewa Allah ya bibita ku a kan mutanen zamanin amma ina zuciyarku ta kekeke imani ya fita duk da waɗannan mujizozi da kuka gani in ba da zalika bayan mujizozi wanda suke marin jaya fa hiya da zuciyar ku ta zama kan hijara ta sai ka ce duwar wasu aw a da kasuwa ko ma kai zuciyar zuciyar ku ta fi dutse tsananin ke kasa na rashin imani wa inna min al-hijara ai a cikin duwar wasi lama ya tafajjaru minhu al-anharu akwai wanda ruwa yake tsatsaga shi ya fasa shi ya samu hanyar da yake wucewa za a ga wani dutsen saboda ruwa na bi na bi na bi har sai ya balle shi ya babballe shi ya fitar da hanya to ku zuciyan ku dan bushewa ba wani abin da yake ratsa ta mai kyau ba gara dutse ba ke nan tunda ruwa na na tsaga shi a samu ni'imin Allah sakamakon fakewarsa wa inna minha daga cikin duwar waje lama yake tsaku sai ka rure min hulma akwai wanda shi kansa ne ya tarfake a samu ruwa daga cikinsa idan ruwa ya fito daga jikinsa abu biyu ne a nan ba abu ɗaya ba ne wani zai bi shi kamar abu ɗaya lama ya tafajjar min hul anha lama ya tarfaku min hulma wannan ƙoramu ne za su faffasa shi fitar da hanyar ruwa ruwa ya ta wucewa ta cikinsa ai ka dai ya fashe ya ba da hanya to akwai wanda shi dutsen kansa ruwan a cikinsa yake amma ya fashe ya bar wajen da ake ce gidan ruwa ya fito har ma mutane suna ce gidan ruwan da ya fito daga dutse ya fi daɗewa baya arewa to kaga dutse ma har ya bugar da wani abu mai sanyi amma zuciyar mai hude babu wani abu mai sanyi da yake fitowa daga cikinta wa inna minha daga cikin duwar waje da ma ya haɗu da min kafiyatillah akwai wanda haka kawai zai ga yana bindiga yana faduwa yana rugujewa wannan tasbihi ne ya kawo haka ya ji tsoron Allah ne ya fake ya rugurguje kamar kuka yi saboda tsoron Allah kuma Allah da zafiri Allah ba marautani ba ne amma ta amaluna game da abin da kuke aikatawa na ƙetare iyaka na
أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
maganar da muka yi kwana biyu ne ko da suka gabata cewa kafircin ganganci mutum da iliminsa da saninsa ya ƙeƙasa ƙasa ya yarda da gaskiya don hankala to ba a iya jawo shi a dawo da shi kan hanya to shi ne za a yi magana a yanzu wata daga cikin larabawan madina ansaru suna biyayya da wasu reshen yahudu suna hidimomi suna ɗan bukukuwa tare ana abubuwa har da ɗan zumunta na auratayya to sai suka je suka nace wa yahudawa waɗanda suke wannan mukhalaɗa da su cewa su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta dai musu hanyoyi duka dai na lallaci suka ki ran waɗannan sahabbai ya ɓaci shine Allah subhanahu wata'ala yake amma ta kuma wuna wai tsammani kuke ne an yuminu lakum sai muku imani da addinin ku wa qarqana fariqun minhum bayan wasu bangare daga cikin ku sun kasance yasma'una kalaman lahi suna jin zancen Allah thumma yuharrifunahu sannan su jirkita shi da kansu min ba'adi ma aqaluhu bayan sun gane shi wahum ya alamuna alhali sun san yin haka ba abin da zai wajabta musu sai da wama a wuta wato mutumin da saboda baya son gaskiya ta bayyana ma har inda gaskiyar ta ke ya jirkita ta ya canza masa kala ya canza sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza wasu abubuwa da gangan don kar a gane ma a ce gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya wannan aiki ne kuma kake son wai shi ya dawo shi da kansa ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ai abu ne mai wahala shine Allah subhanahu wataala yake gaya ma mutu ai kafircin na ganganci ne da hasada sun sani saranci din ne kuma har ma sun suka ba da gudumawa wajen canza sifofi dan saboda a ɓoye cewa shi din ne kuma sannan wanda ya wannan aiki na canza sifofi ka ce kuma wai kana sa ran shi za ka kira ka ce ya zo yi imani wannan ai kana yi da gangan ne na'am
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتمسكونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
نعم وإذا لقوا الذين آمنوا saboda munafinci yahudawa daga cikin munafukan yahudawa idza laqul ladina amanu in suka gamu da muminai halin sai su ce amanna ai mu ma mun yi imani mun san annabin Allah ne annabin ku annabin Allah ne annabin mu annabin Allah ne kowa ya rike nashi sun kun san annabin Allah ne ne yasa ba za ku yi imani da shi ba wa idza qala ba'dhum ila ba'd idan suka je suka ce ban su sashen su da sashe kalu sai su rinka cewa atuhaddisuna bima fata Allahu alaikum kuna kokari ne ku bayyana musu abin da Allah ya rubuta ya ilmantar da ku na ilimin sanin sifofi na annabin zamani annabin ƙarshen zamani har ku yadda hulɗan ku ya sa har ku sake ku fitar da wannan sikirar din musulmi su gane duk abin da za su yi da su su yi ƙoƙarin ɓoye wannan sikirar din shi ne ma fasa Allah wa alaikum din abin da Allah ya rubuta ya sa aka rubuta muku a cikin attaura liyuhaddukum bihi inda rabbikum wato kenan kuna son ku kafa muku hujja da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala a lahira wannan yana iya ɗaukar wannan fuska ko kuma su zai fito har su gane su ce ga shi nan ya tabbata kuma kun bayyanar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshen zamani ku kafa muku hujja sauran mutane su gane to amma malaman tafsiri sun fi tafiya kan wannan na farkon cewa kuna so ne an je lahira sai ai kuma kun ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma kun nuna sifofinsa a yi muku azaba to kaga a ce sun san cewa koya wanda suka yi laifi ne wanda za su cancanci azaba a lahira amma su wai suna ganin in an je lahira tun da musulmi ba sani ba ba za su gaya ba za su faɗa ba a filin kiyama balle a kama su da wuce sai dai a zauna haka na amma za ta ake nuna da suke mutanen su yanzu kuma ku da hankali ne za ku ce mu kan ku cikin irin wannan matsala na
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون وفي الله سبحانه وتعالى ce awala ya alamuna wato jahilcin ku har ya kai da cewa a ce ku ba ku sani ba annan la ta ga abin da kuke yi ba a koye Allah ya alama ya san ma yusuruna a ce ba su san ya san abin da suke koyewa ba wa ma yulinuna da abin da suke bayyanawa to gashi ya bayyana kowa ya ji sannan kuma ai yana nuna matuƙar lalacewar ku masu addini na annabi murtali wanda ya kamata iliminku ya kai ga cewa ku san cewa ba sai kun taba shaida a wajen wasu ba abin da kuka yi nan kun je lahira Allah zai fito da fili ya muku tsari amma yanzu kun dawo lalacin fari ya kai ga kaman ba ku san ma Allah ya san sirri ya san gaibi ba na'am
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أتين يهودا أميون أقوي ما تدو كتيا مقلوة جاهلي دولاي لا يعلمون الكتاب ba abin da suka sani daga attawarar nasu sai dai yawan tsoro zan ce kaza kaza kaza kaza alhali ba abin da suka sani illa amaniya sai dai kaban goyi mu ne ainihin mun je lahira mu ne zababbun Allah na mace abul ba'in mukta kaza kaza kaza kaza laisa alaina bi ruhi da kadir wa'annan abubuwan duk ya tattaka musu zuciya an gaskaya musu kalmomin da suka hada ta kenan ba san komai game da addinin ba yaya addinin yake me a sauran da take ciki me a cikin da ba sani ba kawai dai ga mu katin jahilin da ya wuce kawai ya zo yana girman kai yana cika ai duk cikin halittar Allah Allah mu ya ga ya fifi ka mu me mutanen annabi Musa yana son sama amma da ke masa da yana addinin na kai yake ya kusa sai kun komai illa amaniya sai wa'annan golekan golekan kawai su ne ai mu ne manya a lahira ma mu ne manya wuta ma mu shekar duniya shekara dubu bakwai za ta yi kuma a cikin shekara dubu bakwai ɗin da in ma za a mana azaba za a mana na kwana bakwai zakar kowace shekara dubu ɗaya to wai wai imanin da iyayen mu sun bauta wa ɗan mariki ta ja mana wannan in ma za a mana azaba to na shekara na kwana bakwai domin kowace rana tana matsayin shekara dubu ɗaya to wannan duk da sun jahilan su na kawai mu lilla zai da yanku gudun fita ba
الذين tsananin يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كسبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون فويل إذا رفض الشيء أنا من عذاب تثبت للذين يكتبون الكتاب فتوى ليسن ينعرف تولوا بطون الأرياء بأيديهم جهنم ثم يقولون هذا من عند الله sannan sai Allah ne ya aiko da wani wanda ya zargu da shi ake duk wanda ya san yana rubuta rubutu ya yi rubuta wasu abubuwa da sunan ayoyin Allah ne da ƙarya ya zo yana nuna mutane na ce wannan daga wajen Allah ne aka kawo to ana masa alfikin na istihza'i da cewa tsananin azaba ta tabbata gare wailul lahu ثم يكون ليركب به ثمنا كبير sun ce daga wajen Allah ne dan su samu ɗan abin duniya wannan ya shafi duk wanda zai canza ayar Allah ko ya canza manufar ayar Allah ya fassara ta don ya biya bukatan wasu ya ji daɗin duniya ya gyara ma wasu abin da ba halal ba ya zama halal ko kuma ya samu girma ko kuma don ƙungiyarsa ta zama ita ce tsarkakiya to duk wanda yake haka shi ma yana cikin wanda wannan tsananin azaba ta tabbata a kansa وويل له أنا من أصاب عياته فتدريه مما كتبت أيديهم daga abin da hannayensu suka rubuta nan na canza littafin Allah kira aya su rubuta wata daban don bukatar su ta biya kamar yadda suka kira ayan jifa cewa wanda ya yi zina a jefe ki har yanzu sai suka kira ayar suka rubuta wanda ya yi zina a masa duka a yawo da ke ana taɗa masa ana masa kiɗa ana masa ere a cikkafa masa toka shi ne har suka zo suka wuce suna kiɗa babban babban babban babban ya yi dina babban babban kashi an turo kuma bai hude an shafa masa toka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasar da tsaya ne ya yi zulani haka aka rubuta a littafin su cewa in mutum ya yi zina a masa a shafa masa doka ana kiɗa ana masa ele suka ce eh yace ku je mu ba wa Allah ha ku ci sauran ku saluha in kun kun sai aka je aka kawo a sauran sai suka kama karantawa sai suka sa yara suka danna wajen sai suka karanta suka ƙeta da wajen da aka ce jifa ne sai Abdullahi bin Salam ya ce ya Rasulullah sun danne ne da yaran su sai an daga yaran sai an karanta sai ga kinan jifa ne a sauran sai an da kusan lalata ce ni da zan fara bautar da hukuncin Allah a kan da littafin ku ne da littafin ku za mu hukunci ai munafikin duniya ke nan yanzu in gaskiya ne duk mu haɗu a yi hukunci da littattafan mu kada a yarda a koya mu kai ruhi hukuncin musulunci mu ba mu san a yi zalunci in mu zalunci sai ba mu kura yi kar a tsora wa nasara hukuncin qur'ani wannan ya zama zalunci mu je a amma tun musulmi a hukunta shi da alƙur'ani duk ba ya hude a hukunta shi da talmud ɗinka duk ba na tsare a hukunta shi da shebul ɗin shi bai hude a hukunta shi da ƙwal testament shi ba na tsare a hukunta shi da ƙwal da yau ɗin da suka yaya da ya a duniya ba ya zo a rayuwa wai muka ƙi wai aka ƙi me sa wannan ɗin ne in gaskiya ɗin Allah shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ku je ku je kan da aka ce bai wuce suka kumbura suka yi ta huci suna cewa ya mutu cikin me me me me suka yi ku mutu da hujin ku ai littafin ku ne yace ga abin da za ku shi manzo Allah haka adalcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da da sai ce ana zuwa sai ce abin nan azaniyatu wazani ba duk kullu wahid wahid minhu ma da atajalla ko ko kuma a karanta ayar rajul a ce ko ke kan izazani ya farjuhu mal fatata nakalan min Allah amma sai aka ce kawo littafin an karanta muku abin da ke nisa aka muku hukunci to bishi ne za su yi in haka ne a ce imanin ku da littafin ku bai zama na gaskiya ba to Allah ya ce azaba ya tabbata da masu rubuta abu canza na Allah su sa nasu a gurin wailul lahum tsananin azaba ya tabbata gare su mimma ya ta subuna da du- da na na na wadda sakamakon wannan dukiya da suke tsarawa na haramu kaga wata hikima sai Allah ya ce annan azaba ta fata gare su akan dukiya da suke tarawa na haramu ai ba ana maganar suna kasuwanci suna har'a wannan canzawar suna amfani da wannan damar suna samun kuɗaɗe ana ba su canza ayoyin Allah sarkin su in yayi wani laifi zai a ce ranka ya daɗe ya ce yaya dai maganar ta a to ai ku manya ne Allah ya sarkake ku a za ce naka ba haka ba ne sai a yi kaza kaza sai a tura maka yan miliyan ɗin sai ya sa aljihun shi kenan a zauna lafiya domin wa mutum ba an fara samun haka ana samun haka ba ma an fara samun in sha ma za ta ji ana ce malam fada malam fada ne shi ne wanda zai zo ga nasi karara zai ce a'a nasin daban sarki daban nasin waje daban to yanzu a cikin yan siyasa ma haka ake samu akwai malam siyasa to wanda gaskiya za ta kira shi ya ce ai ai Allah ba haka ya ce ya daga molan ta ya ji ma Allah ƙarya to duka hukuncin su ɗaya ne kai ma yadda Allah ya faɗa wailul lahu mimma yakasubun wannan miliyan da ka tara za ka ji a kona ta ne ita don ka canza hukuncin Allah ka kawo hukuncin son zuciya na
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون to yan hakikan yahudawa suka ji annabi ya da kowane aya ce yan wuta za mu fita jahannama za mu yi Muhammad yana ta jamu wuta wuta wuta wuta duk ya wuce zai shiga wuta kuma duk ya wuce zai shiga wuta wannan wuta mu fa zai dame mu ba sai mu ta su sai ku yi abin da kuka dama kaga ai hakikan kenan ko da yana hakika sai ku yi abin da kuka dama wuta dai a littafin mu kwana bakwai ne kawai kwana bakwai ne kawai amma Muhammad yana ta cewa wuta za mu shiga wuta za mu shiga wuta za mu ko me yace za mu shiga wuta mun sani za mu shiga wuta na kwana bakwai kawai kowa ya ce abin da ya ga dama wutar na kwana bakwai ne kawai sai mu fita mu shiga aljanna to wannan yaro ɗaya suke aikata abin da su ga dama wannan ya lalata yau da har kace kace nan da suke ci haka suke yi kawai sai za su shiga wuta na kwana bakwai daga an je lahira kawai a ɗaya su a jefa su a wuta na kwana bakwai shikenan daga nan kuma bayan kwana bakwai a kiro su sai su shiga aljanna su shiga rayuwa na har abada su shiga mulkin sama shine Allah ya ce to kun ka ce musu ya rasulullah aka sabbi inda Allah adam haka aka rubuta muku takarda na alƙawari daga Allah cewa ya ce muku kwana bakwai kawai za ku yi a wuta shine ayyamun ma'aduda din sun ce wuta ba ta tare ba ya ɗan kwanaki ke diddigaggu wai wannan ma iyayensu ne suka ja musu da suka bauta wa ɗan maraki wa'annan kuma da suka zo yau na ƙara kuma suka ce ai su isa ya sake kansa ya fance su wani azaba ba kuma ya hakika ne suka ce ba wani azaba isa ya ba da jininsa ya fance su zunubin da suka yi isa ya zo ya yi ceto ya fance su ya ba da jininsa don haka ya giya su yi zina su yi sata su da abin da su ga dama ba za a kai su wuta ba dukan gara wayannan ma za su shiga na kwana bakwai ko a nan a nasa gida amma na nasara ba ma shiga wuta mu ba shari'a mu ba addinin addinin doka muke yi ba mu addinin mu ba na doka ba ne wai addinin annabi Musa shine na doka mu addinin mu addini ne na rahama sanyi eh isa ya zo ya kawo salama shike nan kawai kowa ya abin da ya ga dama zo kan dai lahira za a shiga aljanna kace fa Allah ya ce to akwai takarda daga wurin Allah ku nuna mana yasa a wani wuri Allah ya ce hal innakum min sultanin bi haka kawo wani dalili rubutacce hatta sabban illallahi ahadan alƙawari ne Allah ya muku eh to in dai alƙawari Allah ya muku to fa lan yukallifu Allahu ahadu Allah baya sa ba kawo takarda wanda Allah ya ce yayi wannan alƙawari am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ko kuma dai kawai kun kirkiro ƙaryar da ba ku da dalilin ta kawai kuka rubuta kuka ce Allah ne ya ce na'am
بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى lallai za ku shiga wuta shi ne ma'anin bala ɗin ba bala abinda kuka ce haka ba ne a bala tadkhulunan nara kar ma ku ji gawai lallai haka ne za ku shiga wuta man ka saba sayyatan duk wanda ya aikata mummunan aiki wa khafat bihi qati'atuhu kurakuransa suka yi suka kewaye shi har suka fi kyawawan ayyukansa fa ulaika waɗannan su ne ashabun nari ya musa ba kamar yadda kuka ɗauka measurement za a yi za a auna a fice ni ayyukanku idan ayyukanku ya mai muni ya bi mai kyau to za ku tafi wuta inda imani sai kun kone wannan laifin ku dawo a fito da ku a kai ku aljanna in ba imani kuma dama babu wallazina kafaru a'malun kafarari kafarai ayyukansu kaman kalwaiwaiya ne ko karama da mitar da kihiriru ko kamar toka a kan dutsen warin ne ga iskan damuna mai guguwar na ya zato kaje ta zuba sauka mudu daya ko da ba a yi ruwa ba aka yi iska guguwar hadari ya zuwa wuce ita dai za ta samu kuwa to haka mu kyawawan ayyukan su da suke zamanin sun yi haka iska ne haka munanan ayyukan su ya tafi da shi wa ulaika waɗannan ashabun nar sune yan mutahum su khaliduna ba kwana bakwai za su yi ba za su dawwama ne fiha a cikin ta
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا wanda suka yi imani da abin da Allah ya ce suka yi imani da annabi Ibrahimu suka yi imani da annabi Ishaqa suka yi imani da annabi Yaqubu da Azbadu suka yi imani da ma'utiya Musa wa Isa suka yi imani da ma nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqq to wanda suka yi haka su ne ula'ika waɗannan su ne ashabul jannati dan aljanna idan kafin bayyanan annabin isa ne suka yi imani da abin da annabi musa ya zo da shi suka rasu suna da kyawawan aiki za su shiga idan bayan bayyanan annabi isa ne suka yi imani da annabi isa kafin bayyanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki nagari za su shiga aljanna idan bayan bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne komai imanin ka da annabi Musa da annabi Isa da dukkan annabawan da suka gabata in ba kai imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to baka zama cikin muminai ba don ka saba ma umarnin da aka baka a wa'ancan littattafan naka to kuwa za ka shiga wuta wanda suka yi aiki na gari bayan imani أولئك وإن أصحاب الجنة سنة أتمس على الأور الجنة هم خالدون ذات دوام فيها أتكن الجنة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشافعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هكذا يوم كتاب العزيز Allah ka biya mana bukatun mu duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana abinda muke nema na alheri Allah ka ba mu abinda muke gudu na sharri Allah ka yaye mana albarkacin wannan kwanaki goma na ƙarshen ramadan Allah ka ɗauke mana bala'in da yake damun mu a ƙasar nan Allah ka mana maganin masu haddasa shi ka mayar da sharrin su a kan ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما متولد من قولنا ربنا ولا تعلمنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ولوالدنا ولمن سبقنا بالايمان وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين